بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na talata wacce ta daidai da ashirin ga watan ramadan hijira na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wacce ta daidai da bakwai ga watan julai shekara ta dubu biyu da sha biyar wannan shine kasad na ɗari da sittin da tara daga cikin jerin giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu mai suna darul hadithi salafiya wacce take a number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya karatun da babban malaminmu abu abdurrahman muhammadun al'awwal adam al'albani wanda aka fi sani da albanin zaria yewa take da alkur'ani mu'jizar mu'jizoji Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mushi idan ‘yan uwa ba su manta ba ba mu gushe ba muna karatu a sura ta uku daga cikin jerin giyar surori na alkur'ani suratu ali imrana surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar makka zuwa wato asalin madina a jiya idan ba mu manta ba mun kwana a aya ta sha biyu faɗin Allah da yake cewa kullin lazina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannam wa bi'sal mihad mun fara bayani game da wannan aya sai lokaci ya ƙure a jiya malam zai maimaita mana ita a yau mu karanta mu fassara sannan sai mu ci gaba daga inda muka kwana Allah madaukakin sarki ke mana jagoranci na'am malam bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamdihi wa nafsihi wa nafsihi qul
Allah ta'ala ya ce, Kullin lazina kafaru, satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad. Allah ya ce, Kullin lazina kafaru, ka faɗi ya Muhammad, sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam, ka faɗi wa lillazina kafaru ka faɗi wa waɗanda suka yi kafirci waɗanda suka yi kafirci yahudawa waɗanda suka yi kafirci mushirikan ƙuraishawa haka waɗanda suka yi kafirci kiristoci waɗanda suke na najiran da sauran kafirai na duniya gaba ɗai Allah ya ce kullin na kafaru ka faɗa ma waɗanda suka yi kafirci waɗanda suka kafirci wa Allah satughlabuna lallai za a yi rinjaye a kansu za a ci nasara a kansu a nan duniya wa tuhsharuna ila jahannam kuma za a tattara su a tada su sa'annan a kora su a izakeyarsu zuwa ga wutar jahannama a ranar alkiyama wa bi'sal mihad Allah ya ce tir da mashimfiɗi tir da makoma tir da abin da suka shimfiɗa wa kansu na sakamako na wutar jahannama a lahira tir da jahannama ta zama makoma a jiya idan 'yan uwa ba su manta ba mun yi bayani cewa ya tabbata malamai sun faɗi a cikin littattafansu musamman malaman tafsiri kamar al'imamu tabari a cikin tafsirin shi da al'imamu bagawi muhi sunna a cikin littafin shi na tafsiri ma'alimu tanzil da al'imamu ibnu atiyya da al'imamu ibnu kathirin dimashqi da al'imamu abu muhammad al-qurtubi da Malam Ibnu Ashur a cikin littafin shi At-Tahrir wa Tanwir sun ambaci wani hadisi hadisin da al-Imam Abu Dawud da al-Imam An-Nasa'i suka ruwaita dukkan su daga wani da suke kira ko ake kira da Ibnu Ishaq shi ko yace daga Muhammad Ibnu Abi Muhammad shi ko yace daga Sa'idu dan Jubairin da Ikrima maula ibnu abbasin waɗannan tabi'ai dukansu suka ce daga sahabi abdullahi ɗan abbas allah maɗaukacin sarki ya ƙara mashi yarda abdullahi ɗan abbas ya ce a sa'ad da manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yaƙin badar allah ya ba musulmi nasara akan mushrikan ƙuraishawa sai manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taru wasu Yahudawa waɗanda suke Yahudawa ne na banu Quraiva Yahudawa ne na banu Nadir a sa'ad da suka zo cin wata kasuwa kasuwar banu Kainuka annabi sai ya tara su ya ce ya ku Yahudawa ba za ku musulunta ba ko kuwa sai abin da ya faru da waɗancan mushirikan ƙurayshawan ya faru da ku kuna gani sa'an nan da za ku wato asalin gane kuranku sai waɗannan wato yahudawa suka ce ya muhammad ka shiga taitayinka ka sani don ka yaƙi wasu wawayen mutane don ka yaƙi wasu mutane da ba su san salon yaƙi ba ba su da gogewa ba su iya ba kada ka cika mana baki amma ka bari idan muka haɗu a filin daga to za ka gane ko mu suwaye ko kun fahimta waɗannan malamai sai suka ce wannan dalili ta sa Allah maɗaukakin sarki ya saukar da wannan aya Allah yake cewa ka faɗa wa waɗannan kafiran kaga a ƙarƙashin wannan dalili na jin saukar wannan ayan suwa ake nufi da waɗannan kafiran da Allah ya ce kullin lazina kafaru kaga kenan yahudawa ake nufi ko kun fahimta jama'a to amma malamai sai suka ce wannan dalili da ke bayani game da wannan saukar waɗannan ayoyi dalilin bai tabbata ba gaskiya ko kun fahimta jama'a mana hadisi ne da waɗannan malamai suka ruwaita hadisin bai tabbata ba saboda malamai suka ce a cikin isnadin hadisin akwai wani mai riwaya da ake kira Muhammad ɗan abi Muhammad maula Yazid ibn Sabitin malaman hadisi da suka baza komarsu sai suka lalubo shi suka ce wannan mutumi majahuli ne ba a san shi ba wannan magana tana na a cikin littafin at-taqrib na alhafiz ibn hajarin al'askalani a lambar tarjama ta dubu shida da ɗari biyu da saba'in da shida haka alimamu zahabi ya faɗi game da wannan mutumi muhammad ibn abi muhammad alimamu zahabi a cikin mizanu li'tidal fi naqdir rijal yace rajulun la yu'raf ba a san shi ba majahuli ne ina fata mun fahimta don haka malamai sai suka ce wannan riwaya tana da illa a cikinta shine akwai wani wanda yake majahuli kuma ba a samu wata riwaya da ta yi mutaba'a ga wannan riwaya ba da wannan malamai suka ce wannan hadisi da kaji malamai sun dogara da shi game da bayanin dalilin saukar wannan ayar hadisi ne ba'ifi لا يصلح أن يكون سببا لنزول هذه الآية wannan hadisi ba daidai ba ne a matsayin wato a dogara da shi game da cewa shine dalilin saukar wannan ayar ba a cewa yahudawa ba su shiga cikin kafirai ba amma a takaice hukuncin akan yahudawa to wannan ba daidai ba ne saboda dalilin da ya zo da cewa yahudawa ake nufi to dalilin bai tabbata ba ka dai ji in ma dai marfu'in hadisin da bai tabbata ba to sa'an akwai kuma wani hadisi mawqufi daga tabi'i qatada da ya ba da irin wannan labari da wato Abdullahi dan Abbasin ya bayar a cikin wancan hadisi wanda yake ba'ifi ne bai tabbata ba ina fata jama'a mun fahimta dan haka da Allah madaukakin sarki ya ce ka faɗawa kafirai satughlabuna za a yi rinjaye a kansu za a ci nasara a kansu wa tuhsharuna ila jahannam kuma za a tada su zuwa jahannama a ranar alkiyama wa bi'sal mihad tir da makoma ta zama wato jahannama ga waɗanda suke kafirai ne don haka sai ya zan ita wannan ayar tana magana ne game da kafirai gaba ɗaya kafiran nan na Qurayshawa ne ko ko a'a Yahudu ne da Nasara ko kuwa wasu kafirai ne da za su biyo baya don haka ka ce kafiran zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lallai sa tughlabuna kamar yadda ta faru a yakin Badar Allah ya dora musulmi akan kafiran Qurayshawa to sa'an nan kafirai Yahudawa su ma sa tughlabuna an fahimta wa tuhsharuna ila jahannam kamar yadda ta faru da waɗannan ƙabilu na banu Quraiva a sa'ad da annabi ya kore su daga garinsu da banu Nadir waɗanda annabi ya kashe da waɗanda suke wato asalin Yahudawan Khaibar waɗanda annabi ya ci su da yaƙi aka kama su aka mayar da ‘ya'yansu da matansu suka zama bayi dukiyarsu ta zama ganimar yaƙi manya daga cikinsu kuma aka yanka su aka kashe su saboda sun saba alkawarin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga kenan kullil ladhina kafaru satughlabuna quraishawa sun shiga kafirai yahudawa sun shiga kiristoci sun shiga to haka duk wasu kafirai waɗanda za su biyo baya a cikin wannan al'umma tun daga sa'ad da aka aiko annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama haka har bayan zamanin shi, har zamanin nan namu, har zuwa zamun nan da za su biyo bayanmu. Don haka ana ma waɗannan kafirai albishir matuƙar ku mumine kun yi imani da Allah, kun dogara ga Allah, kun tsaya akan umarni da dokoki na Allah. to Allah zai ɗaga ku ya rinjayar da ku akan waɗanda suke kafirai ko waɗanne irin kafirai ne a duniya ina fata da ma mun fahimta don haka babu wani kafiri da ya gagara Allah mumine su bi Allah su nemi taimako da neman ɗauki da agajin Allah Allah zai ba su nasara yaya ta faru da waɗannan kiristoci 'yan crusaders waɗanda wato salahuddin al'ayyubi ya bi su ya yaƙe su ya yi nasara a kansu kaga wannan gazgatawa ne ga Allah kullin lazina kafaru satughlabuna wa tuhsharuna ila jahannama wa bi'sal mihad ina fata jama'a mun fahimta Allah madaukakin sarki sai ya faɗi a aya ta sha uku ya ce qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata fi'atun tuqatilu fi sabilillah wa ukhra kafiratun yarawnahum mithlaihim ra'yal ayn wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha inna fi zalika la'ibratan li ulil absar bayan Allah madaukakin sarki yayi bayani game da cewa lallai ayi wa kafirai albishir da faduwa da rashin nasara da galaba a kansu kuma za a tashe su a ranar alkiyama a shigar da su jahannama ya zan misalin haka a aikace an gani ga waɗannan ƙuraishawa kafirai waɗanda suka yi yaƙin badar sannan an gani a aikace game da waɗannan yahudawa waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musulmi a kansu musulmi suka yaƙe su suka fidda su daga gidajensu Allah maɗaukakin sarki sai ya buga misali ya fito da misalin ƙarara game da yaƙin badar Allah ya ce kad kana lakum aya hakika abin lura ya kasance gare ku ku musulmi ku al'ummar duniya ku kafirai hakika aya ta tabbata gare ku ayar da za ta ƙara muku imani da Allah ayar da za ta tabbatar muku da cewa addinin musulunci shine addini na gaskiya shine addinin Allah Allah ya ce wannan aya wannan alama ta kasance a gare ku fifi a taini game da wasu ƙungiyoyi guda biyu ai firkataini ai hisbaini wasu tawaga guda biyu iltakata waɗanda suka haɗu suka kara aka buga aka yi yaƙi aka yi bugi in buga a filin daga malaman tafsiri suka ce haka ta faru ne a ranar da aka yi yaƙin badar Allah ce wannan aya ce a gare ku ku al'ummar duniya musulminku da waɗanda ba musulmi ba alama ce akan addinin musulunci shine addini na gaskiya a sa'ad da Allah maɗaukakin sarki ya bai wa ‘yan kaɗan nasara ya ɗora su akan waɗanda suka ninka su ninkin ba ninkin wannan alama ce da ke nuni akan ingancin addinin musulunci. alama ce da ke nuni akan musulunci addini ne na gaske daga gurin Allah maɗaukakin sarki. Allah ya ce fi'atun tuqatilu fi sabilillah ƙungiya ta farko tuqatilu fi sabilillah yaƙi take don ɗaukaka kalmar Allah waɗannan su ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da shi da sahabban da suka kasance tare da shi waɗanda suka halarci yakin badar su ne fi'atun tuqatilu fi sabilillah kaga anan Allah sai ya faɗi siffar su ya faɗi siffar aikin su amma bai faɗi sunan su ba bai ce muminai ba bai ce musulmai ba sai ya faɗi siffar su ya faɗi siffar aikin su ya ce tuqatilu fi sabilillah muqatala fi sabilillah kaga siffar su ce wannan ko kun gane da kyau kuwa a wata aya Allah maɗaukakin sarki sai ya faɗi sunansu ƙarara don haka anan sai ka ɗauki siffar sai ka haɗa da sunansu da Allah ya faɗa a can inda Allah ya ce allazina amanu yuqatiluna fi sabilillah wallazina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytani kana da'ifa kaga anan Allah ya ce fi'atun tuqatilu fi sabilillah kungiyar farko yaƙi take jihadi take don ɗaukaka kalmar Allah sai ka ce su ne allazina amanu waɗanda suka yi imani yuqatiluna fi sabilillah kaga fi'atun tuqatilu fi sabilillah yuqatiluna fi sabilillah kaga su ne allazina amanu الرسول ومن معه من الصحابة ممن شهد بدرا ina fata mun fahimta annabi da waɗanda ke tare da shi waɗanda suka halarci yaƙin badar Allah ya ce wa ukhra ɗayar ƙungiyar da ta haɗu da ɗayan ma'ana ɗayar ta biyun kafiratun ƙungiya ce wacce take kafira kaga anan sai aka faɗe ta da sunanta na yanka amma ba a faɗi siffarta ba ba a faɗi aikinta ba menene aikinta sai ka ce yuqatiluna fi sabili taghuti ku kun fahimta da kyau jama'a kaga wa ukhra kafiratun tuqatilu fi sabili taghuti ɗayan ƙungiyar kafira ce ma'ana mushrikai su abu jahalin wa man shaya'ahu min mushriki quraishin su ne wato asalin ƙungiya ta biyu Allah maɗaukakin sarki ya ce ya raunahum mislaihim ra'ayal aini ya raunahum mislaihim ra'ayal aini musulmi muminai suna ganin kafirai ai ba su wuce ninkin su biyu ba a gani na ido mana duk yawan kafirai da Allah maɗaukakin sarki ya ba da labarinsu kamar yadda tarihi ya tabbata cewa kusan su dubu mayaka daga cikin kafirai Allah maɗaukakin sarki sai ya karanta su ya taƙaita adadinsu a idan muminai a gani na ido har muminai gani suke ai waɗancan kafiran ba su wuce ninkin mu biyu ba ko kun fahimta ma'ana in muka yi haƙuri muka jajirce za mu iya nasara a kansu ko kun gane da kyau kuwa wasu malamai suka ce a raunahum mislaihim ra'ayal aini a kafirai ne suke ganin muminai musulmi ai ba su wuce ninkin su biyu ba ma'ana musulmi sun ninka kafirai ninki biyu a idan kafirai Allah ya nuna wa waɗannan kafiran adadin musulmi ai ba su wuce ninki biyu ba ko kun fahimta da kyau kuwa ma'ana Allah sai ya ruɓanya muminai adadinsu a idan kafirai a bisa wannan wato asalin fassara ina fata mun fahimta amma dai malamai suka ce fassarar da tafi zama daidai ita ce muminai ne musulmi suka ga kafirai ba su wuce ninkin su biyu ba a gani na ido ina fata mun fahimta to kaga anan Allah madaukakin sarki ya ba da labarin cewa muminai sun ga kafirai sun ninka su sau biyu amma a wata aya cikin suratul anfal Allah ya ba da labarin cewa muminan Allah ya nuna wa kafiransu ai ba su wuce adadi kaza ba ma'ana ‘yan kaɗan ne ba su ma fi mu yawa ba a cikin faɗin Allah da ya ce wa iz yurikumuhum izil taqaitum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allahu amran kana maf'ula kaga anan Allah madaukakin sarki cewa yake ka tuna sa'ad da izyurikumuhum ku tuna sa'ad da Allah ya nuna muku su ma'ana ku muminai Allah ya nuna muku kafirai ya nuna muku su kalilan a gani na ido kuke ganin ai ‘yan kaɗan ne an fahimta wa yuqallilukum fi a ayunihim kuma Allah ya karanta su wato asalin ya karanta adadin ku ku musulmi a idan kafirai ku kuna ganin yan kaɗan ne su suna ganin ku yan kaɗan ne ina fata mun fahimta Allah ya ce ya yi haka ne liyaqdi Allahu amran kana maf'ula saboda wannan yaƙi Allah ya hukunta sai ya faru ko kun fahimta Allah a wata aya ya ce walau arakahum kasiran da Allah ya nuna maka su cewa kafirai suna da yawa lafashiltum a sa'ad da za ka ba sahabbanka labari da kun ji tsoro da kun fasa yaƙi walatana za'atun fil amri da sai kun yi jayayya waɗannan su ce to a koma waɗannan su ce to a je a ƙara shiri waɗannan su ma'ana walatana za'atun fil amri walakin Allah sallam sai dai al'amarin Allah ya gudanu cewa lallai wannan yaƙin sai ya faru kaga a cikin ayar suratul anfal Allah sai ya nuna wa musulmi cewa kafirai ‘yan kaɗan ne ya nuna wa kafirai musulmi ‘yan kaɗan ne ko kun fahimta a wannan ayar kuma Allah sai ya nuna ma musulmi cewa ai kafirai ba su wuce ninki biyu na musulmi ba kaga kamar ayoyin akwai cin karo a tsakaninsu ko? malamai sai suka ce a ko kaɗan babu tufka da warwara kamar yadda za ku zo ku ji suka ce a sa'ad da wato mumine suke hangen kafirai daga nesa a wannan lokaci Allah maɗaukakin sarki sai ya nuna wa musulmi cewa kafirai ai ba su wuce ninkin su biyu ba kaga ma'anar wannan ayar kenan ya raunahum mislaihim ra'ayal aini ina fata an fahimta to amma a sa'ad da aka zo aka daidaitu a sahu za a fara bugawa ga muminai ga kafirai dab da juna kaga a ɗazu a wato akwai tazara mai nisa tsakaninsu a yanzu kuma ga su dab da juna Allah sai ya ƙara karanta ganin juna wa junansu a idanunsu ma'ana sai mumine suka ga to ashe ma yadda muke ganin sun ninka mu ba su ma kai haka ba kafirai suke ganin to ai su ma musulmi ba su kai haka ba ma'ana sai adadin ya ƙara karantuwa a idanunsu ina fata mun fahimta kamar yadda za mu zo mu ji haka a cikin hadisi da al'imamu ahmad a cikin musnad da abu dawuda suka ruwaito kamar yadda za mu ambata haka allah maɗaukakin sarki sai ya ce wa ukhra kafiratun ɗayar ƙungiyar ita ce kafira ya raunahum mislaihim ra'ayal aini musulmi muminai suna ganin waɗancan kafiran mislaihim ba su wuce ninkin su biyu ba an gane ra'ayal aini amma a gani na ido amma duk da wannan Allah maɗaukakin sarki sai ya ba musulmi nasara Allah ya ce wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha Allah yana karfafa yana karfafar wanda ya so da nasarar shi Allah yana ba da nasarar shi ga wanda ya so inna fi zalika lallai a cikin haka haɗuwar musulmi da kafirai da aka buga aka yakin badar Allah ya ba muminai nasara inna fi zalika lallai a cikin haka ai ishara zuwa ga yakin badar la ibratun akwai abun lura li'ulil absar ga waɗanda suke ma'abuta basira ne da hankali ina fata mun fahimta hadisi ya tabbata a cikin musnad na imamu ahmad daga sahabi sayyidina ali ibnu abi talibin game da yakin badar da aka yi sayyidina aliyu ya ce summa innan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sa'alahu kam yanharuna min aljazur qala ashrun kullu yawmin فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القوم ما بين التسع تسعمائة والألف سيدنا علي yake cewa wani da aka kama ɗan leƙen asiri ko kuma kamar yadda aka tura wani ɗan leƙen asiri ya je ya binciko sirrin kafirai a sa'ad da aka wato asalin rabu za a yi yakin badar ina fata an fahimta ma'ana waɗannan na nan waɗannan na can sai aka tura wani ya je ya jiyo sirrinsu ya je ya yi ma'ana ɗan leƙen asiri ina fata mun fahimta ma'ana aka tura wani ss ya je ya bincike yaya adadin kafirai menene tattalinsu yaya abincin da suke ci adadin dabbobi nawa suke yankawa a kowace rana an fahimta to da wannan ɗan leƙen asiri ya je ya dawo annabi sai ya tambaye shi kam yan haruna min aljazur raƙumi nawa suke yankawa a rana gaba su kala sai wannan wato asalin mai ba da amsa wanda aka tambaye shi ya ce ashirun suna yanka raƙuma goma ne kullu yaumin a kowace rana an gane raƙuma goma a kowace rana faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da yake annabi ya iya lissafi annabi yana da dabarar yaƙi an fahimta annabi sai ya ce alƙaumu ma baina tis'umi'a wal alf waɗannan kafiran ba su wuce mutum ɗari tara ba zuwa dubu ɗaya mutum ɗari tara zuwa dubu ɗaya to yaya annabi ya lissafin kenan annabi sai ya lissafa duk mutum ɗari to a madadin raƙumi ɗaya ko mutum casa'in ko mutum ɗari a madadin raƙumi ɗaya kaga in mutum casa'in ne kaga raƙuma goma casa'in so goma mutum nawa kenan ɗari tara idan mutane goma ne idan mutane ɗari ne suke yanka raƙumi ɗaya kaga raƙuma goma mutum ɗari ɗari so goma mutane nawa kenan dubu ɗaya sai annabi ya ce to waɗannan kafiran ba su wuce ɗari tara zuwa dubu ɗaya ba kuma sai ya zama yadda annabi ya faɗi haka abin ya faru sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya zama su waɗannan kafirai kusan haka ɗin da annabi ya faɗi adadin su haka yake ina fata mun fahimta don haka waɗannan da suka taho daga garin makka waɗanda suka zo tare ayarin kasuwanci da dukiya da aka taho da ita daga ƙasar sham na kasuwanci sai ya zan adadin yawansu kenan ina fata mun fahimta to sa'an nan malamai suka ce kaga kenan sai ya zama wato a sa'ad da aka ware za a buga wannan yaƙi sai ya zamto adadin kafirai a idan musulmi bai wuce ninki biyu ba ma'ana musulmi suna ganin su ai ba su wuce ɗari biyar ba ai ba su wuce ɗari hudu ba ina fata mun fahimta a daidai sa'ad da musulmi da mumine a lokacin adadin su bai wuce ɗari uku da goma sha wani abu ba ina fata an fahimta malam ya ce har wa yau dai an ƙara ruwaitar wani hadisi kamar yadda ibnu jaririn ya fitar da shi a cikin littafin shi a tafsir daga tabi'i al-imamu suddi daga abdullahi dan mas'udin fi qawlihi a ƙarƙashin faɗin Allah da yace qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata ƙarƙashin wannan ayar ibnu abbasin ibnu mas'udin yace hadha yawmu badrin wannan al'amari ya faru ne a sa'ad da aka yi yaƙin badar, kad nazarna ilal mushrikina mun kalli mushrikai, in ji Abdullahi ɗan Mas'ud, fara'ainahum yud'ifuna alaina sai muka ga ai mushrikai ba su wuce ninkin mu biyu ba. Summa nazarna ilaihim sa'an nan muka ƙara dubi dubi da kyau zuwa gare su. Ibn Mas'udin sai ce, fama ra'ainahum yaziduna alaina rajulan wahidan yace da muka yi musu kallo na ƙarshe sai muka ga ai basu ma'ana basu karu akan mu ba da mutum ɗaya ai adadin su bai wuce adadin mu ba kaga da suka yi musu kallo na farko sai suka ga ai basu wuce ninkin su biyu ba kaga a kallo na nesa kenan da aka matso kusa ibnu mas'udin yace fumma nazarna ilaihim sai muka ƙara lura da su an gane sai ce fama ra'ainahum yaziduna alaina rajulan wahidan sai muka ga ai ko dara mu da mutum guda ba su ba ai adadin mu daya kaga kenan sai ya zama wato wannan gani da suka yi musu cewa ai ba su wuce ninkin mu biyu ba shine ya raunahum mislaihim ra'ayal aini da suka matso kusa suka ƙara kallon juna sai ibnu mas'udin yace fama ra'ainahum yaziduna alaina rajulan wahidan kaga sai ya zama ma'anar ayar suratul anfal ko kun fahimta wa idh yurikumuhum idhil taqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim sai aka karanta ku a idan su aka karanta su a idan ku kuna ganin su ƴan kaɗan su ma suna ganin ku ƴan kaɗan don haka suna ganin ka ai waɗannan bai wuce ma a gama da su cikin minti talatin ko awa ɗaya ba kuma kuna ganin ai in an buga rana ba za ta faɗi ba za ku gama da su ina fata an fahimta kaga kowanne Allah ya shajja'a shi kenan manufar haka shine Allah madaukakin sarki ce li yaqdi Allahu amran kana maf'ula dan Allah ya ɗaukaki tawaga ta manzon Allah a tare da shi da sahabbai ya ɗaga ta a idan duniya ya nuna cewa waɗannan to addinin da suke a kai shine addini na gaskiya ina fata mun fahimta al-imamu ibn ishaq ya ruwaici wato wata magana daga wani da ake kira da abu ubaida shi ma ya ce daga sahabi abdullahi dan mas'udin yake cewa abdullahi dan mas'ud ya ce laqad kullilu fi a'yunina ya ce wallahi waɗancan kafiran Allah ya karanta mana su ya taƙaita mana adadinsu a idanunmu ba mu ganinsu da yawa hatta kultu li rajulin ila janibi har abdullahi ɗan masud ya ce sai da na ce da wani mutumi yana gefe na na ce da shi tarahum saba'ina kana ganin kafirin can wai sun wuce su saba'in kuwa ka auna mutum dubu amma Allah sai ya karanta ganin muminai cewa ai waɗancan kafiran ba su wuce ‘yan hikon nana ba ibnu abbas ibnu mas'ud ya ce tarahum sab'ina kana ganin sun kai saba'in kuwa ko kun gane kala sai wannan mutumin ya bashi amsa ya ce arahum mi'a na ganin ai ba su wuce su ɗari ba ma kaga dai duk da haka dai yan kaɗan ɗin ne an fahimta kala abdullahi dan mas'udin sai ya ce fa'asirna fa'asarna rajulan minhum sai muka kama wani mutumi daga cikin kafirai muka kamo shi muka matsa shi muka bincike shi fakulna muka ce da shi kam kuntum ku nawa ne ku kafirai kala sai ce alfan mu dubu ne jama kun fahimta kaga su dubu ne amma Allah sai ya nuna wa musulmi ai ba su wuce su saba'in ko su ɗari ba ina fata mun fahimta kaga idhil taqaytum fi a'yunikum qalilan wa yuqallilukum fi a'yunihim kaga a sa'ad da aka matso dab da dab kenan ina fata mun fahimta afwan a sa'ad da suke nesa sai mai riwaya ya ce fa inda ma ayana kullu kullum min al-fariqayn al-akhar ra'a al-muslimuna al-mushrikina mithlaihim wa ra'a al-mushrikuna al-muslimina kadhalika ليحصل لهم الرعب ثم لما حصل التصاوف والتقى الفريقان كلل الله هؤلاء في أعين هؤلاء وهؤلاء في أعين هؤلاء ليقدم كل منهما على الآخر يتي أما فا أسعد عند فعندما آين كل من الفريقين الآخر أسعد وأن توقع فئة تقاتل في سبيل الله توقر مؤمنيه tawagar annabi suka haɗu suka ga tawagar waɗancan kafiran aka zo dab da dab ayana kullum min alfariqain al-akhar Allah sai sai Abdullahi dan Mas'udin yace ra'al muslimun al-mushrikin mithlaihim sai mu'minai suka ga ai mushrikai basu wuce ninkin su biyu ba wa ra'al mushrikun al-muslimin kadhalik musulmi mushirikai suka ga ai musulmi su ma ba su wuce ninkin su biyu ba manufar haka ya hasula lahumur ru'ub saboda tsoro ya shiga cikin zukatan kafirai kaga duk da musulmi yan kaɗan ne amma Allah sai ya ƙara yawan su a idan kafirai sai ya ce thumma lamma hasalat tasawuf a sa'ad da aka daidaitu aka tsaya akan wato asalin layi za a fara bugawa wal taqal fariqan aka haɗu aka cakusu ana buga yaƙi kallalallahu ha'ula fi a ayuni ha'ula Allah sai ya karanta adadin waɗannan a idan waɗancan wa ha'ula fi a ayuni ha'ula sannan ya karanta adadin waɗannan a idan waɗancan kaga kenan sai ya zama al'amarin ya faru kashi biyu kenan a sa'ad da musulmi da mushrikai suna nesa da juna akwai kallon da suke wa juna daban da kallon da suke wa juna a sa'ad da suka zo dab da dab ko a sa'ad da suka cuɗanyu suka ci gaba da yaƙi ina fata mun fahimta kaga sai ya zama waɗannan ayoyi babu karo a tsakaninsu ko misƙala zarratin ya raunahum mislaihim ra'ayal aini ka ji a sa'ad da ba a haɗu ba kenan amma a sa'ad da aka haɗu fa shine yo idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum ina fata mun fahimta Allah maɗaukacin sarki ya tabbatar da wannan yaƙi ne liyaqdiyallahu amran kana maf'ula saboda Allah maɗaukacin sarki ya hukunta wannan al'amari cewa sai ya kasance sai ya faru wannan yaƙin sai ya faru dan annabi ba yaƙi ya fito yi ba annabi da shi da sahabbai sun fito ne karɓan ganima ko kun fahimta jama'a a sa'ad da suka fito don ba su ma fito da shiri ba ba wani makami da wani ya fito da shi sai ‘yan kaɗan daga cikinsu ba wanda ya sallama da iyalin shi daga masallaci an yi sallah annabi ya ce ga wahayi ya zo min ga ƙuraishawa sun dawo da dukiya ta kasuwanci daga ƙasar sham mu tafi mu je mu tare su mu karɓa a madadin dukiyoyinmu da suka ƙwace mana a garin makka ba wai haka nan ba na fata an gane kan su ƙaraso labari ya isa zuwa ga waɗannan ƙuraishawa waɗannan ayari na kasuwanci madadin su biyo ta tsakiyan badar sai suka kewaya suka yi randa bawul suka kewaya can ta gefen badar nesa da madina ta yadda ko da musulmi sun taho to kansu haɗu da su akwai tazara mai nisa an gane sa'annan sai suka tashi mutum ɗaya kuma suka tura shi makka ya murma zai je ya faɗa ma ƙurayshawa a turo sojoji su zo su tare ayarin kasuwanci da kaya da dukiya don haka kan musulmi su taho waɗancan sun taho daga garin maka sai ya zan sun haɗu da ‘yan uwansu kafirai sai yawansu ya ƙaru ga su da kayan yaƙi ina fata mun fahimta ga su da shiri sannan gashi inda suka tsaya guri ne tsandauri wato guri ne wanda kana iya takawa ka tabbata sannan akwai ruwa a gurin amma a inda musulmi suke gefe ne na badar kusa da madina nan yashi ne sannan babu ruwa da za a sha a gurin kaga duka ga sabubban nasara ya tabbata ga kafirai sabubban rashin nasara ya tabbata ga musulmi amma Allah maɗaukakin sarki sai ya juyar da nasarar ya ba da ita ga musulmi suka yi rinjaye akan waɗannan kafirai shine wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha'u Allah na ba da nasarar shi yana karfafar nasarar shi ga wanda ya so ina fata mun fahimta ka je ka binciki yakin badar a cikin littattafai na tarihi da malamai suka yi musamman littafin siyar da littafin albidaya wa nihaya na ibnu kathirin da littattafai na tarihi makamantan waɗannan amma nan kurkusa ka je ka ɗauki littafin fiqhu sira na babban malami azzaid abdulkarim zaid ya yi bayani game da yakin badar da kuma darussan da za a koya game da yakin badar ina fata mun fahimta Allah maɗaukakin sarki ka taimake mu bayan Allah maɗaukakin sarki ya bayyanar da wato asalin nasarar shiga musulmi ya bayyanar da nasarar shiga asalin wato asalin muminai waɗanda ke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don wannan ya zama aya ya zama alama ga waɗanda suke kafirai na duniya gaba ɗaya akan cewa musulunci shine addini na gaskiya musulunci shi ke rinjaye akan duk wani addini wanda ba shi ba Allah maɗaukakin sarki sai ya bayyanar da abubuwa waɗanda suke na sha'awa ne na jin daɗin duniya waɗanda su ne mafi yawanci shaidan ke amfani da su ya ruɗi bayan Allah ya hallaka su ya raba su da tunanin Allah maɗaukakin sarki ya kai su ya baro Allah maɗaukakin sarki ya faɗi ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة zuyyina linnasi زين للناس حب الشهوات من النساء hubbu shahawati hubbu shahawati
ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
Allah ta'ala ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banina wal qanatir al muqantara min al zahabi wal fidda wal khayl al musawwamati wal an'ami wal harf zalika mata'ul hayati dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab Allah ya ce zuyyina linnasi hubbu shahawati minan nisa hakika an kawata wa mutane zuyyina an kawata wa mutane hubbu shahawati minan nisa son sha'awa na mata walbanina da 'ya'ya malaman tafsiri sun yi sabani game da wane ne ya kawata wa mutane don Allah maɗaukakin sarki ya faɗi fi'ilin da siga ta bina'i lil maf'uli zuyyina linnasi an kawata wa mutane waye ya kawata wa mutane malamai sai suka yi maganganu biyu wasu suka ce Allah ne ya ƙawata wa mutane ko kun fahimta ma'ana mata da ‘ya'ya da abubuwan da za su biyo baya na waɗanda Allah ya ambata a cikin ayar to Allah ne maɗaukakin sarki ya ƙawata su don su zama ƙawa da kayan ado da abubuwan sha'awa ga mutane a nan rayuwa ta duniya ina fata an fahimta. wannan magana an samo ta daga sahabi sayyidina Umar dan Khattabi Allah madaukakin sarki ya kara mishi yarda kamar yadda haka ya tabbata a cikin Bukhari za mu zo mu karanta haka a cikin kitabu Badi'il Wahyi ko kuma kitabu Badi'il Khalqi wasu malamai ko suka ce a'a shaydan ne ya kawata zuyyina linnasi ai shaydan ne ya kawata ina fata mun fahimta to waɗanda suka ce Allah maɗaukakin sarki ne ya ƙawata to sun lura da waɗannan abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin ayar mu'amala da su ta fuskar halacci ko kun gane da kyau kaga hubbu shahawati minan nisa san sha'awar mata kaga ta fuskar aure kaga ba wanda ya haramta aure hasali ma Allah ne ya shar'anta walbanina da samun 'ya'ya kaga wannan ba wanda ya haramta hasali ma Allah ne ya shar'anta kaga ta wannan fuskar sai a ce Allah ne ya kawata ko kun fahimta da kyau jama'a to amma ta fuskar sha'awar mata sha'awa ta zina sha'awa ta fasikanci to kaga wannan shedan ne ya kawata ko kun gane waɗannan fassarorin biyu jama'a Allah ya ce zuyyina lin-nasi an ƙawata wa mutane hubbu shahawati minan nisa son sha'awar mata son sha'awar mata walbanina da son sha'awar tara ‘ya'ya an gane ‘ya'yana sun fi naka ni ina da ‘ya'ya ‘ya'yana kaza ‘ya'yanka kaza ina fata an gane walƙanatiril muƙantara kuma an ƙawata wa mutane son tara dukiya dukiya mai tarin yawa minaz zahabi na zinare wal fidda da azurfa an kawata ma mutane son tara dukiya tara dukiya mai yawa dukiya ta duniya wal khailil musawwama haka an kawata wa mutane wato asalin tsare ko wato asalin wato tattalin dawakai waɗanda suke horarru waɗanda ake kiwata su wato kai ka tara dawakai ka rika kallon su kana jin daɗi eh kai ne yallaɓai wane ko hakimi wane ko sarki wane ka ɗaure dawakai kana ci da su ba dan jihadi ba to kaga wannan abin zargi kenan ina fata an gane amma ɗaure dawakai dan jihadi tare da ciyar da su to akwai hadisai ma da suka zo da bayanin falalar haka Allah ya ce wal an'ami haka an kawata wa mutane son tara dabbobi na ni'ima dabbobi na ni'ima raƙuma da shanu da waɗanda suke ƙananan bisashe kaga raƙuma mazansu da mata shanu mazansu da mata haka ma ƙananan bisashe awakai da tumakai mazansu da matansu waɗannan su ne ake kira da dabbobi na ni'ima wal harfi haka an kawata wa mutane son tara wato asalin kayan hatsi ko kayan abinci ko kayan da ake asalin mu'amala da shi na abinci na yau da kullum Allah maɗaukakin sarki gaba ɗaya sai ya tattara su ya ce zalika mata'ul hayati duniya waɗannan abubuwa waɗanda aka ambata ai almazkuru tun daga kan mata da 'ya'ya da dawakai da dukiya da dabbobi na ni'ima da nau'in kayan abinci Allah ya ce waɗannan gabaɗai mata'ul hayatid duniya wasu abubuwa ne waɗanda ake cin daɗinsu ake cin moriyarsu ake jin daɗi da su a nan rayuwa ta duniya rayuwar da take ‘yar kaɗan wacce take ƙarewa ba mai dawwama ba ko kun fahimta wallahu indahu husnul ma'ab amma Allah a gurin shi ne kyakkyawar makoma take alma'abu ai makoma husnul ma'abi kyakkyawar makoma to ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki ma'ana makoma wacce take ta aljanna kaga ita ce kyakkyawar makoma to tabbatata ce ga Allah kuma Allah zai tabbatar da ita ga dukkan wanda ya bi shi bai saba mishi ba jama'a mun fahimci wannan ayar waɗannan abubuwa da Allah maɗaukakin sarki ya ambata gaba ɗayansu baya nufin wato asalin sha'awarsu da sonsu baya nufin saɓawa Allah kake kai musulmi baya nufin son sha'awar mata wannan saɓon Allah ne sai in sha'awa ce ta zina da fasikanci baya nufin tara dukiya baya nufin tara ‘ya'ya baya nufin tara dabbobi na ni'ima baya nufin tara kayan abinci waɗannan abubuwa a beban zargi ne a gurin Allah baya nufin haka sai in ka tara su da nufin haramun ka tara su da dukiya ta haramun to a wannan hali ne za su zama abin zargi ga wanda ya tara su ina fata mun fahimta amma sha'awar mace da auren mace wannan wani abu ne wanda shari'a ta kwadaitar da haka ina fata mun fahimta hasali ma ya tabbata a cikin hadisi annabi ya ce hubbiba ilayya min dunyakum annisa'u wat-tib an wato asalin saka mun son daga cikin abubuwa na duniyar ku annisa'u mata mace wat-tib da kuma turare ina fata mun fahimta don haka baya nufin cewa sha'awar mace wannan abin zargi ne sai in sha'awa ce da nufin zina ko da nufin fasikanci amma sha'awa da nufin aure wannan hasali ɗabi'a ce ma ta cikan ɗan adam ina fata mun fahimta ɗabi'a ce ta zukuriya shi yasa babu wani daga cikin annabawa face sai da ya zan yana da sha'awa kuma wato asalin yana da wato ya tabbatar da sunna ta aure a tattare da shi in ban da annabi isa kadai wanda daga ƙarshe allah maɗaukakin sarki kamar yadda ya ba da labari cewa zai dawo duniya ya aure ya hayayyafa ina fata mun fahimta don haka sha'awar mace jama'a ba ba ba ba, ba laifi ba ne ba laifi ba ne don kana sha'awar mace wannan ma zukuriya ce ma'ana wannan yana nuni akan baka tare da naƙasa kai ba innin ba ne ina fata mun fahimta don haka abin zargi shine sha'awar mace da zina amma sha'awar mace da zaka aure ta zaka neme ta da aure wannan musulunci bai haramta ba jama'a ina fata mun fahimta asali akwai hadisai da yawa da ke bayani game da falalar aure da wato shar'anci na aure a shari'ar musulunci innama abin da ba a so kai musulmi ka biye shine kada ka bari mace ta fitine ka koda da nufin aure koda da nufin wani abu wanda yake ba daidai ba ta fitine ka ta raba ka da addininka saboda ya tabbata a hadisi annabi ya ce mata fitina ne a cikin hadisi annabi ya ce babu fitinar da annabi ya bar wa maza wato fitinar da ta fi cutar da maza sama da fitinar mata haka annabi ya faɗi ma taraktu ba'adi fitnatan أضر من الرجال أضر إلى الرجال من النساء mata fitina ne ga maza ina fata mun fahimta kaga to kayi a hankali kada fitinar su ta shafe ka muslim ya ruwaici hadisi annabi yake cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yake cewa ku yi a hankali saboda wannan duniya wato wani guri ne wato mai daɗin gani a ido wato guri ne idan ka kalle shi a ido za ka ga guri ne koriya shar sannan kuma in ka ɗanɗana a baki za ka ji akwai zaƙi akwai daɗi annabi ya ce kuma allah maɗaukakin sarki zai tabbatar da ku a duniya zai ba ku mulki zai ba ku matsayi a duniya allah ya ce zai muku haka ne don ya lura mai yaya za ku aikata za ku bi allah ko za ku kafircewa allah annabi ya ce ku yi taka tsantsan da duniya sannan ku yi taka tsantsan da mata ku yi taka tsantsan da duniya ku yi taka tsantsan da mata saboda fitinar farko da ta faru a cikin banu isra'ila annabi ya ce kanat fin nisa'i daga mata ne ko kun fahimta da kyau jama'a wannan zamanin jama'a ya ƙara tabbatar da waɗannan abubuwa da annabi ya faɗi a cikin hadisi ana amfani da mata a fitini mutane ana amfani da mata gurin shirya makirci ana amfani da mata don a kama ra'ayin wane da tunanin wane ana amfani da mata don a kama fada kaza ana amfani da mata don a kama ɗan siyasa kaza ya dawo cikinmu ana amfani da mata don a hallaka suwa ne kai ta kai ga a yanzu mafi yawancin hare-hare da ake kaiwa na bama-bamai da mata ake haɗawa ko kun fahimta jama'a wannan yana daga cikin mu'ujiza da wannan hadisi yake wato asalin ƙara tabbatarwa sarakunan duniya nawa ne aka yi amfani da mata aka hallaka su aka turo musu mata suka aura aka turo musu kiristoci mata suka aura ‘ya'yan da suka haifa kaga ana sa ran za su zama sarakuna su gaji iyayensu da haka sai zama gashi sarki na musulunci da sunan musulmi amma uwar shi kirista ce an yi amfani da mace an rusa gidan gwamnoni nawa ne a wannan kasar tamu suka canza sheka daga jam'iyya kaza zuwa jam'iyya kaza saboda fitinar mata an ja su an aura ma wane yar wance wane an aura mishi yar wance bayan kwana biyu sai ka ji yana tsalle daga jam'iyyar shi zuwa wata jam'iyya ko ba a yi ba jama'a an yi malamai nawa aka yi amfani da mata aka rusa da'awoyinsu malamai nawa kuma abin mamaki malaman ahlus sunna ake amfani da mata don a rusa su annan malam ke ba mu labarin wani malami babban malami a wannan kasar ambatan shi ya kai ko ina aka turo mishi wata ya aka ya aka kwana biyu ya aure ta ta fitine shi ta fitine shi fitina ta fitina har sai da ta kai ga daga ƙarshe addu'a yake yana tashi cikin dare yana tawassuli Allah ka ɗauki raina ko ka ɗauki ranta amma malami ne babban malami ta tarwatsa makarantar shi ta tarwatsa ɗaliban shi to mata jama'a fitina ne ina fata mun fahimta da haka kai taka tsantsan kada ka bari sha'awar mace ya sa ka biye mata ka rusa da'awarka kada sha'awar mace ya rufe maka ido ta sa a yaudare ka a hallaka ka kamar yadda aka yi ma wani babban shugaban ƙasa daga cikin shugabannin ƙasashe aka haɗa da mata aka yaudare shi shikenan aka hallaka shi na san labarin duk bai boyi gare ku ba to mata jama'a fitina ne ana amfani da mace fiye da yadda baka tunani sai a turo maka mace wani eh kai ka auri wancan mana kai ka auri wancan mana a sa'ad da baka da ko sisi ba wanda zai turo maka wance da wance ka aura amma idan ana sa ran zaka zama wani abu sai a turo maka wata sai kaga ta nema wani rangwada ta nema wasu kalmomi ta nema flashin ane maka text message din an sha ruwa lafiya e in ba kai a hankali ba wallahi sai an hallaka ka har malam albani sai da aka yi mishi haka aka turo wata wai ita yar sarauta wai malam ya neme ta Malam ya ce ku kalle ni da kyau tsohon zabo ne ni na fi karfin a watsa min tsakuwa a kama ko kuwa wannan ta zo ta ce to kaga malam yadda kake babban malamin nan ya kamata a ce cikin matanka akwai mai digiri akwai mai masters akwai wanda ta iya turanci kaga din na ai na cancanta sai ai maka dadin baki a hallaka ka baka sani ba mata ana amfani da su fiye da yadda ba kwa tunani da haka wata za ta zo maka ta kuka ta kuka ta duka da ta kaji kalmominta na masu karya zuciya ka ganta da hijabi har ƙasa da niƙabi da ƙuffazani da tabaro da komi ta iya tilawar alkur'ani amma an turo ta ta aiki ne don ta rusa ka wallahi wancan malamin da nake muku ishara wallahi jama'a za ku yi mamaki abin takaici ya tsallake yanzu ya bar ɗaliban shi da'awar shi waye barwa babu waye bar wa da'awar shi su waye bar wa ɗaliban shi ya tsallake amma malaman ahlus sunna sun kasa su zaunar da shi su nuna mashi wannan da'awar ta fi komi muhimmanci a rayuwarka karantar da al'umma wayar musu da kai ya fi komi muhimmanci to amma ya tsallake ya tafi yana yin wani abin da in bai yi ba akwai waɗanda za su yi kukan kuciya jawabi ne jama'a ya mai hankali ke fahimta da haka zama sai ni a hankali kada mata su hallaka mu eh baya nufin kuma kada kai aure baya nufin kada kai aure ina fata mun fahimta a'a kai aure amma kai taka tsantsan ka bi a hankali wa zaka aura yar wa zaka aura me yasa wane yake son ka aure yar shi me yasa wance take so ka aure ta me yasa wance take son ka ka natsu da kyau kai nazarin dalilan haka idan ka ga dalilin ba na addini bane wallahi ka rabu da ita ko ana sauran anjima za a daura aure wallahi ka ce ka fasa ka ce ka fasa kada ka yi za a rusa ka ne za a rusa maka addinin ka da aqidar ka da manufarka matasa ku bi a hankali wallahi kada idan ku ya rufe game da aure wallahi wallahi dan akwai matsala da yawa daga cikin matasa wannan matsalar tana faruwa da su zai rufe idan shi ya rufe yana son wata in ka ce wance wance e kaga ai gidansu mahaifinta fa kaza ne sai ce a'a ai ita mutumiyar arziki ce wane e ka fatina wance an an auri wata a gidan an samu matsala sai ce a'a ai ai in aka yi kokari aka kwato ta daga wannan gidan ai kaga za a musuluntar da ita ai za ai ai za ai amma mafi karancin abin da ke faruwa shine idan ka kwanta ka mutu ‘ya'yanka gidan za su koma idan ‘yan bid'a ne idan ‘yan ɗariƙa ne idan ‘yan shi'a ne ‘ya'yanka haka nan kana bi kana gani haka ta faru da wani muna tare da shi jama'a aka yi juyin duniya kada ya aure ta ya ce a'a ai tana fa zuwa islamiyyar mu ɗaya kaza kaza wallahi sai je aure ta shekara hudu da aurensu ‘ya'yansu biyu shi kenan ya rasu ‘ya'yan suna nan yanzu suna wazifa ‘ya'yan shi ‘ya'yan ɗan salafiya suna nan suna wazifa ya ka iya amma ya kwanta ya rasu wa za ka aura wa za ka aura matasa abi a hankali to sannan iyaye kuma ku ji tsoron Allah ku yi kokari ku yi tarbiyyar ƴaƴanku Allah madaukakin sarki ka sa mu dace to sa'annan jama'a game da tara ƴaƴa tara ƴaƴa baya nufin wato asalin cewa tara ƴaƴa haramun ne a musulunci sai in tara ƴaƴan zai kai ka ga nema musu haramun ba halal ba ma'ana ka tara ƴaƴa goma ƴaƴa ashirin to amma kuma za ka tirsa su da buƙatuwa zuwa ga sai ka nemo musu haramun za ka nemo halal da haram don ka ci da su don ka tufatar da su don ka biya musu kuɗin makaranta to tara ‘ya'ya a nan ya zama shirri gare ka ina fata mun fahimta tara ‘ya'ya ya zama shirri gare ka to sannan tara dukiya tara dukiya baya nufin haramun ne dan in ba kuma ta ba mun mutu haka a karatun da muka yi ƙarshen suratul baqara ya tabbata sahabbai sun nemi kuɗi sun tara dukiya amma dukiya wace iri kaga dukiya ta halal ba ta haramun ba ko mun fahimta jama'a sannan sun tara dukiya kuma sun fitar da haƙƙin dukiya daga cikin dukiyoyinsu sun ba da zakka sun ci da bayan Allah sun taimaki addinin Allah kaga idan wannan ce manufarka ta tara dukiya to wannan ba abin zargi ba ne amma manufarka ta ka tara kadai halal ko haram to wannan shine abin zargi ina fata an gane to sa'an nan sai daure dawakai da tara dabbobi da tara hatsi waɗannan su ma in an kalle su ta wannan fuskar ba haramun bane ina fata mun fahimta amma idan ka kalli waɗannan abubuwa gaba ɗayansu za ka ga gaba ɗaya a cikin wannan ayar Allah ya tattaro maka abubuwan da da su ne ake jin daɗi a wannan rayuwa ta duniya, imma dai mata mace, imma ‘ya'ya, imma tarin dukiya, idan suka yi yawa sai kaga to kana da sha'awar ɗaure dabbobi, da ka ɗaure kawai saboda nishaɗi da sha'awa, tara hatsi, tara abinci, waɗannan abubuwan ai su ne abubuwan da za ka ga. mafi yawancin waɗanda ke rayuwa a duniya su suke hallaka su ko kuwa jama Allah maɗaukakin sarki daga ƙarshe sai ya ce amma dai Allah maɗaukakin sarki gare shi ne makoma wacce take kyakkyawa take ina fata an fahimta Allah ka tabbatar mana da makoma kyakkyawa ita ce aljanna Allah sai ya ce a aya ta sha biyar ka faɗa musu ya manzon Allah bana ba ku labarin abin da ya fi haka alkhairi ba kul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum Allah ta'ala ya ce, Kul a'unabbi'ukum bi khairin min zalikum, lillazina taqaw inda rabbihim, jannatun tajri min tahtiha al'anhar, khalidina fiha, wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah, wallahu basirun bil ibad. Allah maɗaukakin sarki ya ce, Kul ka ce da su ya Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a unabbi'ukum bi khairin min zalikum shin bana ba ku labarin abin da yafi haka alkhairi ba abin da yafi waɗancan abubuwa alkhairi biye wa mata da shagaltuwa da tara ƴaƴa da tara dukiya da dabbobi da hatsi a duniya shin bana ba ku labarin abin da yafi waɗannan gaba ɗai alkhairi ba Allah ya ce lillazina taqaw lalle waɗanda suka tsoraci Allah ta hanyar bin umarnin Allah da nisantan abin da ya hana suna da don wannan lillazi na ɗin lamun ɗin na lamul mulki ce lamun ce ta mallaka ai suna da mallakin inda rabbihim a gurin ubangijinsu sun mallaki jannatun suna da wasu aljannatai suna da wasu lambuna a ranar alkiyama ta jirimin tahtiha al'anhar lambu ko kuma gonaki aljannatan da ƙoramu na gudana a ƙarƙashinsu ƙoramu na ruwa mai daɗi wanda bai gurɓacewa ruwa mai daɗi ma'un ghairi asinin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibina wa anharun min asalin musaffa tajri min tahtiha al-anhar ƙoramuna gudana a cikin wannan aljannatai a ƙarƙashinsu, khalidina fiha kuma idan suka shiga cikin wannan aljanna suna masu dawwama a cikinta, babu sa'ad da za a ce ku ku fito notis ɗinku ya ƙare, ko kuɗin hayar ku ya ƙare, ko kuma adadin shekaru da kwanaki da za ku yi a aljanna ya ƙare, ‘yan aljanna ba za a yi musu haka ba. La ya anha hiwala. ba za a musaya musu ba a ce ku eh to ku fita e, notice ɗinku ya ƙare dama wata ɗaya ne shekara ɗaya ko shekara goma a za su dawwama a gidan aljanna Allah ya ce wa azwajun mutahhara sa'annan suna da wasu mataye a gidan aljanna mutahharatun mataye waɗanda suke masu tsarki ina fata mun fahimta kaga saboda Allah ya san ɗabi'ar ɗan adam ina fata an gane kaga an ce suna da aljanna akwai ƙoramu akwai kaza za su dawwama a cikin gidan aljanna to amma fa duk wata ni'ima da za ka samu idan babu mace a tare da wannan ni'imar to ba ni'ima ba ce sai Allah ya ce kuma akwai mata ina fata an gane kaga in ka haƙura da makircin matan nan ko kun fahimta jama'a e to Allah maɗaukakin sarki zai tabbatar maka da waɗannan ni'imomi da ya bayyana ina fata an gane wa azwajin akwai mata irin na aljanna ba na duniya ba mutahharatun masu tsarki tsarki ta fuskar ɗabi'a tsarki ta fuskar hali tsarki ta fuskar mu'amala tsarki ta fuskar magana ba za ka ji yasasshiyar magana a bakinta ba matar aljanna amma ba ta duniya ba ta duniya za ka ji ta zagi ta duniya tana iya zumbara wa mijinta baki ta duniya ba ta tsarkaka ba ta fuskar ɗabi'a da mu'amala amma kaga ta aljanna to mata ne hurun makasuratun fil khiyami mata ne da Allah maɗaukakin sarki ya tattale su ya taskance su a wasu tantuna na gidan aljanna ina fata mun fahimta mata ne da Allah ya tattale su ga 'yan aljanna masu tsarki ba su haila kaga matan duniya suna haila ko ba su yi to matan lahira ba sa haila azwajin mutahharatun ina fata mun fahimta na lahira ba sa fitsari eh dan fitsari na dasa ne ko ba na dasa bane eh to kaji matan aljanna mutahharatun wal busaq ba sa kaki ka san kakin majina in ta riɓe za ka ji tana ɗoyi tana wari ko to matan aljanna ba su yi ina fata mun fahimta wasu mata ne da Allah ya tattale su ga 'yan aljanna ina fata an fahimta akwai mata 'yan mata akwai sawarawa waɗanda ba wanda ya taɓa taɓa su cikin wato asalin aljanu da mutane lam yafu misuhunna insun qablahum wala jan ina fata mun fahimta an tattalar maka su ne in ka haƙura ka bi Allah za ka same su ina fata mun fahimta na iya tuna cikin ƴan uwa waɗanda suke bibiyar waɗannan karatuttuka akwai wani da ya rubuto tambaya kaga munasaba ta kama yake cewa malam a faɗakar da iyaye maza eh da iyaye mata su daina sa guri akan ƴaƴansu mata na cewa sai mai mota sai mai digiri sai mai masas sai mai kuɗi a account sai mai kaza sai mai kaza ya ce wallahi malam muna son aure muna cikin matsuwa su kuma ga iyaye sun tsananta sai kayi sai ka kawo sai kana da sai kana da kaza ya ce malam a ja hankalinsu tambayar nake karantawa jama'a ya ce a ja hankalinsu dan uwa ina baka haƙuri ka yi haƙuri in baka da yanayin aure ka ci gaba da azumi kana tilawar alkur'ani ka bi Allah Allah zai baka matan aljanna uruban atraba eh ina fata mun fahimta eh matan aljanna ba ma irin na duniya ba dan na duniya di yadda aka kai da kuka kai da soyayya da to wata ran sai an ji kanku ko kuwa wata ran sai ta saba maka wata ran sai ta ma laifi to amma wallahi ta lahira ba haka take ba matan aljanna na lahira ba sa tsufa jama'a taka ta duniya za ta tsufa za ta expire tana da life span lokacin ta zai iya karewa ta aljanna wallahi ba ta tsufa ina fata mun fahimta da haka dan uwa sai ka yi hakuri baka da kudin lefe baka da kuma in ka kai ya kamata ma ka gane bai kamata ka kai kanka inda ka san za a yi maka waɗannan bills din ba ko kuwa idan gida gida ne ya danganta wani in ka zo sai ce sadaki dubu biyar ko kuwa eh in kai akwati kai ka tsananta ma kanka amma ni ba dole ba ne ko kun fahimta wani kuwa in ka je sai ce to dubu ɗari biyar da mota da dubu kaza a account sai mun je mun ga gidan ok bata malam sai mun je mun ga inda za ta zo na sai mun ga kaza haba jama'a ai Allah bai yi ni iri ɗaya ba ko kuwa wani baki wani fari wani dogo wani mai zafin hali wani mai haƙuri ko kuwa wani mai kauri wani siriri hatta aljihu ko kuwa wani aljihun shi na da kauri wani kuma to ba komi sai karfan fana to dan me zaka ce wane sai ya zama irin ka ina fata mun fahimta ba cewa nake ku doge akan ci gaba da tsanantawa game da aurar da ƴaƴanku ba wato cewa nake ku sauƙaƙa amma in ba ku sauƙaƙa ba sai za a bar muku ƴaƴan don mata nawa aka bari ba su aure ba shekaran ta ashirin da takwas talatin talatin da uku in ka ganta wai budurwa ce kai sai ka ce kanwar mamarka wallahi wai budurwa ce wance me ya hana ki aure sai ta ce wallahi digiloma na tsayayi kamar yadda suke cewa ba ma digiloma suke cewa ta tsaya ta gama karatu ta yi nursing ta zama dakta amma duk wanda ya zo in ya kalle ta sai ya gafa kamar ta girme shi sai ya gaba abin shi sai ya kyale ta wannan kuskure ne wallahi ku mance da waɗannan turawan da suke da mai da suna takaki cewa musulmi na aurar da mata ba su kai shekara sha takwas ba iskanci ne irin nasu wallahi jama'a suna zargin musulmi game da aurar da matan da ba su kai shekara sha takwas ba amma kuma ba su da wata doka ta sinan macen da ba ta kai shekara sha takwas ba an ba ta dama ta je ta yi zina amma aure fa sai a ce ai an cika kaza ai an tsananta ai yoyon fitsari ai kaza ai bata isa aure ba amma ta isa ta je ta yi zina ta cikin shege kuma musulmi sun yi shiru ba sa iya yin magana ku tuna sa'ad da yariman bakura tsohon gwamnan zamfara ya auri waccan ya shekara sha uku ne ko sha kaza akai ta yama ɗiɗa har a majalisa ku je ku bibi waɗannan tattaunawan da aka yi a kan YouTube za ka ga video clips ɗin a zo a tattauna a tsare shi nan a hira da shi nan da 'yan jarida don ya auri mace amma cikinsu nawa ne suke zuwa suna kwana da karuwai waɗanda ba su kai waɗannan shekarun ba amma musulmi sun yi shiru wato wato dokin mai baki shi ya fi gudu wannan wannan wannan musulunci ne a hakan nan suna waɗannan maganganun ba da jima wannan ba aka kama wani gida wani gida a wasu daga cikin ko jihar bayelsa ko ina ne kudancin nan dai gida ne an tara mata sai dai a zina da su a yi musu ciki in suka haihu sai a kwace 'ya'yan ko a siyar ko a yi kaza ko a yi kaza ko a yi kaza da shi duk wannan ba laifi ba ne ku a gurinku saboda dabbanci sai an yi wa mace aure da mutunci kada ta je ta yi zina wannan shine abin da yake da suna abin aibantawa sannan ku musulmi ku dawo cikin taitayin ku wallahi kana da ya ka makale sai irin wane sai irin wane sai irin wane kuma dukkan qualities din da kake so sai wanda za ka ba ɗan'yarka ya cika babu ko ɗaya na addini ya haddace ƙur'ani ito mutumin kirki ne ito ya mu'amalar shi yaya kaza yaya kaza ba wannan ne ta dame ka ba ba wannan ne ta dame ka ba yana da kaza yana wallahi jama'a na san mutumin da ƴar shi aka je nema ya kalli ustazun ya ce kai eh wai wai what is your future value future value future value me future value me kake fata nan gaba ka zama ka samu da har kaga kai din nan ka cancanta na ɗauki ta na baka aure kana da digiri ne da ake sa ran nan gaba za ka samu wata babbar kujera kana da kaza ne kana da kaza ne me kake da shi yanzu ustazin nan yayi ta hakuri akai ta yawo da hankalin shi akai ta yi akai ta yi e to fa yar mu za ta yi karatu za ta yi karatu kun san karatun da suke nufi karatun boko in ka ji uba na cewa yar shi za ta yi karatu wallahi ba qur'ani yake nufi ba sai yan kadan daga cikin su ta fara tilawa yana nufin za ta kana nufin baba to za ta karasa hadda ne ta haddace bukhari ko me kake nufi ya kamata a tambaya haka kama za ta yi karatu e za fa ta yi wallahi har aure rabuwa yake saboda wannan jama'a ya yadda ya aiko mata da kuɗi wance e jeki registration wance e to gana handout gana transport wance ga kaza ga kaza amma bai taba aiko mata da ɗari shida ta sai bulugul marami ko riyadu salihina ba jama'a wannan wani irin lalacewa ne musulmi kuma sa'ad da za a ɗaura aure ba a yin sharaɗi jama'a a ce da ci da sha da karantar da addini duk da ana yin kuskure a ce gwargwado ci da sha ba a cewa gwargwado amma a nan sai a ce gwargwado a'a ilimi mai yawa haka ya kamata a ce ci da sha da ɗakin kwana ya a ce gwargwado ilimin addini sai a ce da yawa ina fata an fahimta eh limamai sai ku gyara kalmomin ku na ɗaurin aure don haka idan ta zo shikenan an nuna mata ga abin da za ta yi don haka shikenan ta fara zuwa makaranta tana zuwa shikenan ta haɗu da wasu idan ta ya buɗe don haka mijinta bai isa ya juya ta ba bai isa ya juya ta ba don haka sai abin da ta zo za ta yi saboda mai wane idan ta ya buɗe tana magana da wani ga waya a hannunta za ta iya kaza ta iya facebook ta iya kaza ta iya kaza ta iya kaza idan ta ya buɗe wallahi jama'a jiya nake faɗa ma wasu akwai sulhun da aka gayyace ni sulhu ne je na mata nasiha ke wance ki ji tsoron Allah kawai daga ta wani haka ta yi wani haka da kanta ta wani daga kanta mashiriku magaribu wallahi jama'a mana kai ta yi tana ta kada kafa haka tana kada kafa na ce to mana ni ma za a yi min rashin mutunci ki na ce wance eh ba nasiha nake miki ba ce to ai ta kawai ita ita fa wai dan yayi fushi da ita sai mene dan mijinta ya ga facebook ga twitter ga whatsapp ga mz ga wechat dan haka ita gashi za ta yi chatting da mutane dan ya ta yin fushin shi mana ya ta yin fushin shi haba jama'a mu musulmi da Allah maɗaukakin sarki ya tarbiyyance mu da alkur'ani mu da muke da sunna a hannun muna ta so sai mun faranta ma yahudawa rai sai mun biye musu akan abubuwan da suke akai ba za mu iya tsare ɗabi'ar mu da ladabin mu da mu'amalar mu ta musulunci ba jama'a mi wannan karatun tare da mutuncin mu bi wannan karatun tare da tarbiyyar mu da kazan mu da kazan mu amma sai mun lalace sai mun dauko dabi'un su jama'a wannan wallahi lalacewa ce Allah madaukakin sarki ya kiyaye da haka jama'a kun deji a cikin aljanna akwai azwajun mutahhara mata waɗanda suke tsarkaka dan haka in ta duniya ta gagara sai kai haƙuri ya kai ustazu e ka ci gaba da addu'a ka bi Allah ka yi haƙuri ina fata an gane e in kuma ka yi aure to nan ma sai ka ci gaba da haƙuri kuma dole ka tsaya ka yi tarbiyya don wallahi in ba ka yi tarbiyya ba sai ka shiga wuta ba za ka tafi aljanna ba iyalinka ba ka yi tarbiyyar su ba su su tafi wuta tare za ku tafi saboda kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sai an tambaye ka wallahi sai an bincike ka ka kula da ‘ya'yanka matanka ka kula da su ba auren ba ka kula da su ina fata an fahimta Allah ya ce wa azwajin mutahara sannan akwai mata masu tsarki a gidan aljanna kaga yayi daidai da faɗin Allah a farkon suratul bakara wa bashirin lazina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar sai ce me كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة سوء الجنة سنة فيها أجدا الجنة مني أزواج مطهرة ما تاما سألكي أنغاني وهم فيها خالدون كما إنسان شقاء الجنة ذات دوما أتكنت ورضوان من الله kuma suna da yarda ma'ana Allah zai yarda da su akwai wata yarda da za ta tabbata a kansu wacce yarda ce daga Allah maɗaukacin sarki kaga yardar Allah to kuma ta fi duk wani daɗin aljanna ina fata an fahimta al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaice hadisi daga sahabi Abu Sa'id al-Khudri Allah maɗaukacin sarki ya ƙara mishi yarda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce Allah maɗaukakin sarki zai ce, Inna Allah azza wa jalla ya ƙulu li ahalil janna, Allah zai ce da ’yan aljanna ya ahalal janna, ya ku ’yan aljanna, fa ya na sai ’yan aljanna su amsa wa Allah, Allah ka samu daga cikinsu. Su amsa wa Allah su ce, Labbaika rabbana, rabbana wa sa'adaika. muna amsa maka ya Ubangijinmu kuma albarka ta yawaita gare ka, fayakulu sai Allah ya ce, Hal rabitum shin kun gamsu da abin da na baku, shin kun gamsu da alkawali da na cika muku, na in kuka bi ni kuka bi annabawa na zan saka ku a aljanna, hal rabitum fa hal wajattum ma wa'ada rabbukum haqqa shin kun ga alkawarin da ubangijinku ya yi muku na gaskiya har rabitun kun yadda kun gamsu fa yaquluna sai yan aljanna su ce wa ma lana la narda ya Allah me zai hana mu mu yarda wa kad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik bayan ka ba mu arziki arzikin da baka bai wa wani cikin halittunka ba ya Allah fa yaqulu sai Allah ya ce ana u'tikum afdala min zalika zan ba ku abin da ya yafi haka falala abin da yafi haka girma zan ba ku qalu sai yan aljanna su ce ya rabbana wa ayyu shay'in afdalu min zalik ya ubangijinmu me yafi aljanna falala me yafi ta girma da daraja fa yaqulu sai Allah ya ce uhillu alaikum ribwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada Allah sai ce na tabbatar da yadda ta a kanku ba zan ƙara fushi da ku ba har abada an fahimta to wannan yarda ta Allah to ta fi ni'imar da 'yan aljanna suke ciki daɗi a gidan aljanna shi yasa a cikin ayar alkur'ani Allah ya ce wa ribwanun minallahi akbar yarda da Allah zai yi da ‘yan aljanna to wannan ita tafi girma sama da ni'imar da ‘yan aljanna suke a cikinta a aljanna. Allah ka yarda da mu, Allah ka saka mu a aljanna. Wallahu basirun bil ibadi, lalle Allah yana ganin abin da bayi suke aikatawa, duk abin da za su aikata yana gani. Abin da zai yarda da shi ne, Allah zai saka musu da wannan aiki da suka aikata a lahira. Idan abu ne da zai fusata Allah, Allah yana gani. mana duk aikin da kai Allah na gani zai baka sakamako a kai na alkhairi kaga sakamakon alkhairi na sharri kaga sakamakon haka ina fata mun fahimta kaga aljaza'u min jinsi la'amali Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon aikata ayyuka nagari don ka shigar da mu aljanna mu samu kyakkyawan sakamako Allah ka tabbatar da yardarka gare mu Allah muna roƙonka ka tabbatar da mu akan daidai ya Allah ka zaunar da ƙasar mu lafiya jama'a za mu saurara a nan insha Allahu ta'ala sai Allah maɗaukakin sarki ya kai mu gobe sai mu ɗora mu ci gaba daga inda muka kwana yadda muka haɗu a nan Allah ka haɗa fuskokinmu a gidan rahama Allah ka ji malam albani Allah ka zaunar da mu lafiya waɗannan bige-bigen bama-bamai da suke faruwa Allah ka tsare musulmi da musulunci waɗanda suke Allah ka shiryar da su in masu shiryuwa ne in ba masu shiryuwa ba ne Allah ka yi maganinsu Allah ba su fi ƙarfinka ba Allah ka yi mana maganinsu Allah ka ɗaiɗaita shirinsu ya Allah Allah ka ɗora wato musulmi a kansu Allah ka sanya su ƙarƙashin musulmi muna roƙonka ya Allah Allah ka tona asirinsu Allah ka tsare musulmi daga makircinsu da kaidinsu sannan muna so mu amfani da wannan dama lallai musulmi su kasance a faɗake akan dukkan al'amuran da suke a kai duk inda kuke musulmi ku tsaya a faɗake wake kusa da kai wake tafiya tare da kai wake gaba da baya da kai hagu da daman ka waye me kake yi a guri kaza waye ke kusa da kai ka lura da waɗannan to sannan abu mafi girma shine ka dogara ga Allah ka nemi taimakon Allah Allah zai baka tsariya da kariya Allah ka tsare mu ka tsare mana imanin mu zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.